أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متاشن كراتمو نيو شيني الفصل والوصل مواضع الفصل menene alwaslu menene alfaslu alfaslu menene alwaslu wajen malaman ilimin balaga to shine zamu ji yanzu insha Allah to mawdu'ul fasl guran da ake yin faslu rabewa ko to ga ka'idan mu nan tana cewa alwasulu atufu jumlatin ala ukhra bil wawi in an ce alwasulu shine a goye jumla a jikin jumla ta hanyar wawun idan ka ce ja'a umaru wa akala ta'amahu kaga ka ka goya tsakanin jumloli da jumloli da wawun ko shikenan kayi abin da ake ce mishi alwasulu walfaslu shi kuma faslu tarku hadal atf shine barin zuwa da wannan harafin na atafi bai gurin ba ko mu gani ka gurin madalla to ka'idar mu tana cewa alwasul atufu jumlatin ala ukhra ka goye jumla akan wata ta hanyar bilwawi da hanyar wawun shine ake ce mishi alwaslu wal faslu tarku hadha al atf zaka goya tsakankanin jumla da jumla amma ba za ka kawo harfi ba za ka kawo harfin atafi ba zaka zo jumla gaban jumla amma ba za ka kawo harfin atafi ba wa likullin min al fasli wal wasli mawadi'uhu mawadi'un khasa kowanne daga cikin fasulun da wasu yana da nashi gurin na musamman yana nashi gurin na musamman to ga ka'idan mu nan ta gaba tana cewa yajibul faslu bainal jumlataini ya wajaba arabi tsakankanin jumlola guda biyu ba za ka kawo harfin atafi ba fi thalathati mawadi'a a gurare guda uku na farko an yakuna bainakum ittihadun tam yanzu akwai alaka cikakke tsakankanin jumlona guda biyu idan akwai cikakken alaka tsakankanin jumlona guda biyu ba za a kawo wawun ba sai ba za a sai ai fasl kawai wadhalika bi an takuna alula hakan wadhalika bi an takuna aljumlatu athaniya haka ne ko hakan na kasancewa ne a sami ittihad tam rike wannan kai wacce nan ibaran ittihadun tamun hakan ko kan kasance ne bi an takuna jumlatu thaniya idan jumla ta bi ta kasance taukidan lil ula tana akkada jumla ta farko ne zamu gani insha Allah aw bayanin laha ko kuma tana bayanin jumla ta farko aw badalan minha ko kuma tana bayanin badali ne nata ويقال حين اذن بين الجملتين كمال الاتصال kenan sai a ce tsakankanin jimlolin da guda biyu akwai kamalul ittisal al-ittisal kamil wato akwai haduwa alaka mai kamala kun gane ko ko haka ma zafin mu iya ciro misalan mu kawai ina ganin ma bari mu hakan an yakuna bainakum ittihadun tamu a sami alaka cikakke tsakankanin jumlola guda biyu wadhalika bi an takuna aljumlatu thaniya tawkidan lil ula hakan kan kasance ne idan aka sami jumla ta biyu tana tawkidi ne na jumlan farko mu duba misalan mu kana abu tayyib abu tayyib mutanabbi na cewa wa maddaharu illa min riwati qasaidi إذا قلت شعرا أصبح الدهر مشدا wa maddaharu kai zamani fa ba na abu ne illa min ruwati qasaidi face yana ɗaya daga cikin masu ruwaito qasidodana na zamani da kan shi na cikin marwata qasidata kun yana magana akan menene waƙe waƙan sako waƙa to a gaba kuma sai ce idza qultu irin duk lokacin da na faɗi wata waƙa asbaha dahru mun shidan to zamanin nan shine zai zamo mai rera mun ita can ya ce zamani na daga cikin masu ruwayan kasidodinsa gaba kuma sai ce zamanin ma shi ke mene shi ke rerawa kaga jimla ta biyu idan kultu shi'in inda muna jimlola guda biyu ko sadrul baiti da ajizul baiti to idan kultu shi'iran asbahat daru mun shidan jimla ce wacce take taukidin ma'anan da ke cikin jimla ta farko so nan sai a ce akwai kamalul ittihad bainal jumlatayn بحيث بحيث أن جملة أن الجملة الأولى الثانية توكيد لي للجملة الأولى إذا قلت شئرا أصبح الدهر منشدا تنا قار قرففا جملة فركوني mun fahimci wannan ko to wannan ya zama akwai kamar littisal don haka mai wakan bai zo da wawun ba bai ce wa idza qultu ba bai fasulu ba sai mene ai bai wasulu ba sai ya fasulu bai na kuma ma'ana bai zo da wawon ya kulla takankaninsu ba saboda akwai jimlatul saniya hiya taukidin lil'ula akwai kamar littahad bai na kuma min haithul ma'ana domin asadul baiti na magana ne akan waƙarsa to still dai waƙarsa ɗin da yake mage ci gaba da magana a kai wannan shi ne idan jimla ta farko ta zanto taukidin tu'akidul jimla a faniya mun gane shi ko? au bayanin laha ko kuma jimla ta biyu ta zanto tana daɗa bayanin jimla ta biyu ne a ta farko afwan jimla ta biyu tana dada bayani ne akan jimla ta farko to idan muka koma wakala abul ala abul ala al-mu'arriki cewa annasu lin-nas min badwin hadiratin ba'dun li ba'din wa in lam yash'uru khadamun annasu lin-nas kaga mutane ga yan wasu mutane min badwin tun daga ƙauye wa hadiratin da birni to inda ya shiru ai ma'ana bai cika ba ko kun ga annasu mubtada ne to a gaba sun ce ba'dun li ba'din wani sashi na mutanen nan ga wani sashi mutane khadamun masu yin hidima ne ga juna wa ilmin shiru ko koda ko ba san haka ba to saboda haka anan ya kama mana annasu lin nasrin badin wa hadratin jumla ce nan ba'dun li ba'din wa ilmin shiru khadamun jumla ta biyu nan tuwadduhul jumla al'ula me ake nufi da annasu linnasi shine wa illam yashuru khadamun ba'dhum li ba'd to kaga jumla ta biyu nan bi masaba ziyada bayanin lil ula ay tuwaddihu lil jumlati al ula shikenan na akwai kamar littisal bainakuma shi ma yana da sauki amma ta wajen ma'ana ne zaka bi shi a hankali tunda ya kaga bai kawo wawun ba inda ya kawo wawun ya ce allasu lillasu min badin wa hadatin wa ba'adun li ba'adun kaga nan ya yi kenan kaga ya yi ya yi wasu kenan to bai zo da wawun ba me yasa bai zo da wawun ba don ya nuna maka jumla ta farko tana da alaka da jumla ta biyu jumla ta biyu kai tana ƙara bayani ne akan jumla ta farko allasu lillasu min badin wa hadatin mutane ga 'yan uwansu mutane daga birni da ƙauye to inda zai shiru a nan dole za ka bukaci bayani ko to menene ke daɗa maka bayani jimla ta biyu ce take daɗa maka bayani yawwa ba'adun li ba'adun wani sashi ga wani sashi wa in lam yashuru ko da ko ba sani ba khadamun masu yin juna hidima ne ya bi ta ko akwai kamalul ittisal bainal jumlatayn to ka'idan mu can kuma ya ce mu ya ci gaba da cewa au badalan minha ko kuma jumla ta zanto badali ne ga wata jumla an kawo jumla farko sai aka kawo ta jumla aka musanya ta da jumla ta farko kafin mu ci gaba ga wata latifa nan daga wuya wa illam yashuru kun ga wannan ana ce jumla mu'tarda jumla mu'tarda i'tirad kenan ko saboda kaga ya zo da wa illam yashuru wata jumla ce tsakankanin mubtada da khabar ina mubtada mu annasu ina khabar din mu khadamun mun gane shi ko na'am annasu mm haka yake yudabbirul amra Allah ya ce yudabbirul amra yana jujjuya al'amura shi Allah da kansa yana jujjuya al'amura ya ne misalin tadbirin al'amura sai ya ce yufassilul ayati yana rarraba ayoyi la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun la'allakum tuqinuna bi liqa'i rabbikum saboda ku samu yaqinin haduwa da ubangijinku cewa za ku haɗu da ubangijinku to idan muka lura da kyau yudabbiru al'amura yufassilu ayati kaga yudabbiru al'amura jumla ce yufassilu ayati ita ma jumla ce to yufassilu ayati badali ne ga jumlar yudabbiru al'amura shi kenan watan kamar ma'ana yufassilu ayati an kawo ta ne domin a musanya yudabbiru al'amura domin yudabbiru al'amur ta iya yi wa kila baka sani baka sani yayin Allah yake jujuya al'amura yake yake gudanar da al'amura ba yake jujuya al'amura ba to a gaba sai ya ce maka mene yufassilul ayati ayoyin da yake turowa sai zama mana wa'azi yana fitar da su dalla dalla daki daki wanda za su kara mana imani to kaga nan akwai kamalul ittisal bainal jumlatayn akwai kamalul ittisal baina jumla yufassilul ayati da kuma yudabbirul amr wannan ya zama akwai abin da ke ce mishi alfaslu in kullum kun bai kawo wawun ba aiko to saboda kamar littafin da ke tsankanin su ne shi ya sa bai bukaci kawo harafin atfu ba wawun bai ce yi da birin amura wa yi fasulu ayati ba mun fahimci wannan ko to na akwai kamar littafin bayanin jimlatin to gaba kuma sai ya ce mana a cikin ka'ida an yi kuna bai na kuma ta bayunin tam ana yin wasulu ne bainul jumlata ne kada manta ana yin fasulu bainul jumlata ne ko daga cikin gurin da ake yin wasulu bainul jumlata ne fasulu bainul jumlata ne an yi kuna bai na kuma ta bayunin tam ya zanto akwai bambanci ta bayun bambanci ta farrok ya zanto akwai bambanci tsakankanin jumlolin guda biyu cikakken bambanci to ta yaya kenan wa zalika bi an takhtalifa khabaran wa insha'an hakan na kasancewa ne jumlolin guda biyu su saba mu juna wajen wannan ta zo da usulubin khabar wannan kuma ta zo da insha'i ko makamacin haka aw bi Allah ta kuna bainakuma munasaba ma ko kuma ya zanto babu wata munasaba tsakankanin jumlan farko da jumla ta biyu ba munasaba to shikenan sai a sami faslu wa yuqalu hina idan inna bainal jumlataini kenan idan an sami tabayunit tam bi an ikhtalafa al jumlatani khabaran wa insha'a aw lam takun al munasaba bainakuma to yuqalu inna bainal jumlataini ana cewa tsakankan jumlolin guda biyu akwai kamalul inqita kamalul inqita watan akwai rabuwa tsakankaninsu rabuwa mai kamala yankewa tsakankaninsu na alaka mai kamala mafi mai kamala mu koma jimlolinmu can ta hudu kala abala tahiya abala tahiya yake cewa ya sahibar duniyar muhibba laha an tallazi layan ƙazi tabu ya sahibar duniya muhibbu laha ya kai masoyin duniya almuhibbu laha mai mai santa anta alladhi la yanqadi ta'abuhu kai ne wanda wahalansa bai yankewa to idan muka lura da kyau ya ce ya sahibar duniyar muhibba laha ya kawo wani sakamako? kaga bai kawo ba bai ce kai ya sahibar duniya ya kai mai abutan mai abuta ga duniya almuhibba laha mai santa za ka yi hasara idan kaza kaza kaza kaza kaga bai kawo ba kawai ya dai ce ne an tallazi latin kazi ta abubu kai ne wanda wahalarsa bai karewa su kaga wannan yana nuna muke nan yana nuna akwai kamalul linkita bainal jumlatayn akwai kamalul linkita shi yasa aka yi fasulu tsakankanin su babu wani ayun kullura ya sahibud dunyal muhibba laha wa anta allazi bi kawawa ba saboda haka akwai inkita'i anan tsakankanin jumlolin guda biyu saboda babu alaka tsakanin su ku duba da kyau ya sahibud dunyal muhibba laha wannan uslubi ne wani iri uslubi ne na insha'i uslubi insha'i an tallazi la yanqadi la yanqadi ta'abuhu kai ne wanda wahalar sa bai karewa to ku duba da kyau insha'i ne koko khabar khabar ne kaga jimlola guda biyu wannan ta zo da insha'iya ce wannan kuma khabar ne to shikenan babu alaka tsakankanin su shi yasa sai sai ya raba sai bai kawo wawun ba to akwai nan akwai kamalulin kiɗa bai na kuma wakala akar ok to a ka'idanmu ya ci gaba da cewa wa an ta kone bai na kuma munasabatun ba ko kuma yanzu bi Allah ta kone bai na kuma masu munasaba ko kuma kasance babu wata alaka eh wa bi Allah ta kuna bainakuma munasaba ma ana yin fasl ne bain suratain bainal jumlataini idan ya zama babu wata alaka tsakankanin su yanzu mu koma wa qala akhar wani waƙin ke cewa innamal mar'u bi asgarihi kullu mri'in rahanun bima ladayhi innamal mar'u shi dai iyaka dai dan adam innamal mar'u shi dai dan iyaka dai kawai dan adam to sai ka kaddara wani abu yujza bi asgarihi ana saka mushi ne ta kula da abubuwan nan nasu kanana guda biyu su ne mene su ne alkalbu wal mene wal lisan wa innamal mar'u bi asgarihi shi mutum ana saka mashi ta kula da abin da harshen shi ya faɗa da kuma zuciyarsa to ku rike ma'anin da kenan yana magana ne akan sakamakon da za ba dan adam ko gaba kuma sai ce kullum ri'in kowane mutum rahanun abin lazumtarwa ne abin jinginarwa ne ma'ana abin lazumtarwa ne bi malalihi ga abin da ke wajensa ka gani yana magana kan mutum da can kuma sai ce kullum ri'in ina magana ne kan kowane mutum tonin shi ma akwai kamalin kita banar jimlata ne domin babu wata alaƙa tsakanin innamal mar'u bi asgarihi kullum ri'in rahanin bi mali ladayhi ai bai kawo mana sakamako ba ya ce dai kowane dan adam ana bashi sakamakon abin da yini ta kula da abin da kudurta zuciyarsa ta kudurta sannan kuma harshen sai fada gaba sai ce kullum ri'in kowane mutum kowane dan adam rahanun abin jinginarwa ne ga cikin kanwa cikin alkulani kullum nafsin biwan kasabat da kina bi asgare bi maladaihi to nan akwai kamalu linkita akwai kamalu linkita don haka bai zo da wawun ba tsakankanin ya ce bi asgarehi wa kullum ri'in bai zo da wawun ba to shi yasa aka yi fasalus bainakuma ta ka'ida mutakarki ce inna bainal jumlatayni kamal linkita wa yuqalu hina idhin inna bainal jumlatayni kamal linkita idan ya zanto jumla guda biyu sun saba khabaran wa insha'an ko kuma babu munasaba tsakankanin su to sai a ce mini sai a ce babu kamar linkita ta kankanin babu akwai kamar linkita ta kankanin su tunda babu alaka ta kankanin su sai zama kenan ba za a zo da yawon ai atafi ba kawai abinda zamu lura atafi da za a yi in an yi atafi me ake nufi me ake ce mishi waslu in ku aka zo da jumla a gaban jumla babu wawon din nan sai a ce mene waslu ya bita ko wakala abu tamam abu tamam okay can karke kuma yake cewa an takunu thaniya jawaban an su'alin ana yin fasli ne tsakankanin jumloli guda biyu ba za a zo da wawun ba shine idan jumla ta bi ta zanto jawabi ne wani wani tambayan da yufham min al-ula wanda in aka kalle jumlan farko za a iya harar wani wani wata tambaya to jumla ta biyu din ita tana matsayin jawabi ne to shikenan wayu kalu hina idan bainal jumlatayn shi ba kamar litisal to amma a wannan hali din da aka kulle da kyau jumla ta farko za ta za iya ciro ta tambaya tare da ita domin jumla ta biyu sai ta zama amsanta to ana cewa akwai shabahu kamar litisal ga kawugala butan man ga jimlolinmu nan laisar hijabu bi muqsin ankali amala ina sama a turajja min hina ta ta jibu na laisar hijabu bi muqsin li anka laisal hijabu hijabin bai kasance bi muqsin mai tauye wani abu ba hankali bai taba yanke min wani abu na guri in laisal hijabu bi muqsin amalan li anka hijabi bai taba zantowa mai rage mun wata daraja mai rage mun wani guri ba da ke nawa game da kai laisar hijabi bi mukusin ankali amala sutura nan bai zanto bai tauye mun wani guri daga gare ka ba inna sama a turajiyar ta ita sama ana fatanta ana fatan samun nemanta haina ta hatajibu domin lokacin da ake rufe lokacin da ke boyuwa ta ai tastur to idan muka duba da kyau zamu ga laysal hijabu bi muqsin bi muqsin ankali amala jimla ce ko masha Allah inna sama inna samaa turja haka ne turajja min haythu min haythu a hina ta tajibu ko yauwa to ita rana ana fatan amfanin tuwanta yayin da take kuma kokarin ta tajibu yayin da take kokarin suturtuwa ta boye ta fada so nan laysa lijabi muqsin ankali amala wannan jumla ce daban jumla ce daban kaga babu babu tawaga babu babu wata alaka da tsakankanin su na farko kenan sannan kuma na biyu da zaka hararo wata tambaya laysa alhijabu min kusin li ankali amala ina samaa turajja hina tahta jibu da zaka iya kirkiro wasu tambayoyi ina samaa turajja turja tahtajibu hina tahtajibu so kun ga nan akwai adamu kamal iltisal kun fahimci wannan ko wata abin kawai bai zo da wawi ne ya haɗe ba da ya zo da wawi ya ce laisal hijabu bi muqsin ankali amalan wa inna samaa turja to rashin zuwa da wawu wawu atfin shi ake ce mishi alfaslu to me yasa ba zo da wawu ba saboda babu wata alaka tsakankanin laisal hijabu bi muqsin ankali amala ta wajen ma'ana da inna samaa turja hina tahtajibu mun fahimce shi ko babu alaƙa tsakaninsu amma za ka iya ƙero tambaya laisar hijabi mukusin ankali amada inna sama'a turajja yana ta ta jimu limaza limaza ta ta jimu laisar hijabi mukusin ankali amada limaza tahtajibu ko kuma ayakunul hijabu bi muqsin amalan anka kun gani alaysa alhijabu kaga ai tambaya ce kake kokarin kirkirowa ko to ko da ka kirkiro inna samaa turja hina tahtajibu sai zama amsa ne na tambaya to wannan sune gurare da suka iya tattarowa dangane da abin da shafi mawadul fasli Allah ya samu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka